الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو هنا رانا الخميس ashirin da uku ga watan zulƙa'ada hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya muwafaka da ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na fiƙihu wato alfiƙihul maliki a cikin littafin nazmu muqaddimat ibn rushdin wadda aka rubuta don a yi bayani akan abin da ya shafi wato fiƙihu na malikiya wanda abu zaid abdurrahman arroka'iyu ya rubuta rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasi na uku addarsu athalith sunan lodo mala ya ce alƙaulu fi sunanihil musattara عدتها في النقل اثنتا عشرة عدتها في النقل اثنتا عشرة فخمسة في الرأس باتفاق مضمضة من قبل الاستنشاق وعد الاستن وعد الاستنثار من ذا الفن وجدد الماء لمسح الأذن والرد لليدين في المسح اعلم من آخر الرأس إلى المقدم ثم yace sunan alwudu'i a babin da ya gabata mala ya tattauna farillan alwala da kuma adadinsu da kuma saɓani na malamai da aka samu dangane da wasu farillai zamo wasu farillai ko kuma ba farillai ba da kuma waɗanda aka yi ittifaki a wurin malamai ba a samu saɓani dangane da zamansu farillai ba tunan zai yi bayani akan wato sunnonin alwala idan an ce sunna shine abin da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi kuma ya doge yana yi sai dai kuma ba bisa wajabci ba ba bisa wajabci ba to wannan shi suke nufi a istilahin su su fuka hau sanda suka ce sunna abin da suke nufi kenan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma ba so ɗaya ba so biyu ba ma'ana ya doge yana yi amma ba bisa siga ta wajabci ba to sai ce alƙaulu zance fi sunanihi dangane da sunnonin ita alwala almusaffara wayanda aka rubuta a cikin littattafai shi ma ɗauko su ya yi daga cikin zantukan malamai sai ya kawo a nan littattafai da yawa na fiƙihu tun daga manya da ƙanana da matsakaita idan an duba duka za a samu bayani na su wayannan sunnonin sauraka shi ma na waye daga wasu iddatuha adadin sunnonin nan fin naƙali cikin abin da aka ciranto daga malamai binda malamai suka faɗa aka naƙalto daga gare su isnata ashara wato guda goma sha biyu ne sunna goma sha biyu aka tattara dangane da zantuka na malamai a cikin littattafai a to sai dai kuma ba dukkanin malamai ne suka ambaci haka ba wasu malaman za ka ga adadin da suka faɗa bai kai haka ba wasu sun ambaci wato shida kamar ibnul hajib ɗaya daga cikin malikiya babban malami ne na malikiya kuma malami na nahau da sarf yana da littattafai guda biyu akwai alkafiya ta nahau akwai ashafiya ta ilimin sarf to shi ya tafi kan cewa sunnonin alwala guda shida ne hakana akwai wani malami da ake kira ibnu bashirin almaliki yana da littafi mai suna a tambihu a ciki shi kuma ya ce guda bakwai ne abin da ya faɗa kenan to littattafanmu waɗanda muka saba da su na gida irin su al'irshadu wanda aka fi sani da askari da muhtasaru khalil su sun ambata cewa takwas ne da waɗanda suka kwaikwaye su in ka duba cikin lawali a shekhu halil ya ambata guda takwas ne haka shi ma ibnu askar shi ma ya ambata takwas ne wannan dai akwai saɓani to shi malam da ya tashi sai ya tattara maka adadi mafi yawa wanda zai zamo shame eh aga ya shafi duk wa'ancan zantuka da wanda ya ce shida ne da wanda ya ce ma bakwai ne da wanda ya ce takwas ne yau akwai wanda ya ce goma ne kama alƙadu iyad musamman maliki ne sai yana da littafi mai na fiƙihu sunansa al'ilamu bi hududi ƙawa'idil islam al'ilamu sanarwa bi hududi tare da bayani ta'arifi na ƙawa'idil islam ƙa'idodin musulunci to a cikin littafi ya ambata sunonin arwallah guda goma ne guda goma ne shi haka ya faɗa bisa ga abin da ya bayyana gare shi wadda shi ne zantuka don karka ɗauka cewa iddatu hafin na kalif na ta ashara kamar zance ne wanda dukkanin malamai kan haka suka ce kuma duk wannan a malikiya ke banda in mun tafi sauran mazahib wannan a malikiyan ma ba a samu ittifaki ba wayannan malamai da muka ambata a suna jingina ne zuwa ga mazhaba ta al'imamu malik to iddatuwa adadinsu isnata ashara sha biyu ne fin naƙali ga abin da ni na ciro abin da na ciro ya ciro ya ci ciro ya tattara da ya ga kai ba za su wuce ainihin sha biyu amma kuma idan mun shiga za mu ga kamar sha uku ya kawo saboda wani dalili akwai wata matsala kwaya ɗai don ya kasa su kashi biyu kamar yadda ya kaka samu na farilla alwala waɗanda an ittifaki a kansu akwai almuttafaku alaiha akwai kuma almukhtalafu alaiha to aka su ma sunnonin akwai waɗanda suke almuttafaku alaiha ne akwai waɗanda kuma almukhtalafu alaiha ne an yi saɓani a kansu to akwai ɗaya daga cikinsu wasu su sa ta cikin waɗanda aka yi ittifaki wasu su sa ta cikin waɗanda an kai saɓani dangane da zamanta sunna to ko ina sai ya kawo ta da ya kawo ta a cikin lissafi na waɗanda aka yi itifaki a kansu da ya zo kuma bayani aka waɗanda aka yi saɓani a kansu kuma ya sake maimaita ta to sai bayu adadin ya zamo wato sha uku kenan fahamsatun guda biyar daga ciki sai ce firra'asi dukkaninsu ne sun tattaro a kai shi kai shi kadai yana da sunna biyar a alwala bittifaki kuma wannan bisa ga ittifaki na malamai cewa waɗannan sunnoni ne kuma za mu ji a kai suke a duk da shi ma akwai saɓani akan wasu kamar kunnuwa misali akwai zantuka na malamai wasu ce cikin kai suke wasu kuma su ce a'a a fuska suke wasu ce a rabin su a fuska rabi a kai to kaga akwai saɓani akwai saɓani to shi ma ittifaƙin da ya ambata a nan akwai abin dubawa a ciki idan an koma za a ga babu ittifaƙi a kai amma kuma idan ya ɗauka a dukkaninsu yana nufin sunna ne da ittifaƙin malaman mazhaba to shi ma hawayo haka dai malamai suka ce akwai a saɓani ta fuska wasu daga ciki za mu ga wasu sun ce wajibi ne akwai wasu da za a ambata wasu sun ce wajibi ne wasu kuma za ka ga an ce kuma sunnoni ne to ala iya halin koya yake nufi dai malamai ba su sallama ma wannan magana ba to sai ce madmadatun akwai kurkure baki almadmada shine suka ce saka ruwa a baki a motsar da ruwan sai a zubar da su wadda shi ake kira da almadmada almadmada gane wannan ko ita ce sunna ta farko daga cikin sunnoni guda biyar da ya ambata a kai wa'inda kuma an samu haɗuwar malamai a bisa ga abin da ya bayyana gare shi a bare ba abu wannan ittifaƙin bai kullu ba min qabli listin shaƙi kuma ita madmada ana yin ta ne ƙabla gabanin shaƙarwa sai ka kurkure baki sannan za ka shaƙarwa sau da haka idan ka kurkure baki ka shaƙa ruwa to an samu sunnoni guda biyu kenan an samu sunnoni guda biyu shi kuma abin da ake kira da alistin shaƙo shine jazbul ma'i eh ila khaishumihi bi nafasi shine ya ja ruwa da karan hancinsa da shedansa da numfashinsa to wannan shi ake kira shakawa wasu malamai sun ce musahabbi ne ya yi mubalaga in baya azumi ana buƙatar ya ɗan ja sosai amma in yana azumi to saddan a kada su lalata masa azumi in ya ja sosai to sai malamai suka ce mai azumi shi ba sai ya yi mubalaga ba wa udda haka na an lisafa cewa ya daga cikin sunnoni alistin faru shi ne shace ruwan bayan ka shaga kuma ka shaci to shi ma min zalfanni shi ba daga cikin bununu na sunnonin alwala so to mun samu sunna uku kurkurar baki shakawa shace ruwan wajaddidil ma'a kuma ka sabunta ruwa shi ma sunna ce ta hudu limashil uzni domin shafar kunnuwa guda biyu bayan ka shafi kai to ba shafan kunnuwan ba a ka sake ɗebo wasu ruwa sababbi ba sauran sanyin ruwan da ya rage a hannunka na shafan kai ba to shi ma a wannan a wasu sun sashe yana daga cikin sunnoni da ainihin wato alwala amma za a ga wasu mazhabobin ma sun yi inkarinsa sun rauna na hadisin da ya jaddada irinsu a shekul albani da sauransu wasu sun yi hukunci kan cewa wannan riwaya ce shazza sau da haka su ba su yi aiki da ita ba to amma su wasu daga cikin malaman malikiya sun saka sun ce wannan ziyada ce ta siƙa saboda haka su sun yarda da ita da sai suka sa shi cikin sunna ta arwala in ka shafi kai to kamin ka shafi kunnuwa ka sake ɗiban ruwa sababbi sai ka shafi kunnuwa da su amma wasu mazahabobin ba su karɓa ba ba su karɓi wannan ba saboda raunanar riwayar da suka yi to sunna ta gaba ta hudu ta biyar shine cewar raddu da mayarwa liliyadaini wato liɗin nan ma'anar tabi a biliyadaini dawowa da hannuwa guda biyu fil mashi a cikin shafan kai idan ka shafi kai to sunna ne ka sake dawowa da hannayen a ilimi ka san wannan yana daga cikin sunna shi ma amma shi shafan farko da za ka yi na zuwa wannan farilla ne ya gabata cikin farillan alwala amma dawo wanda za ka yi shi ake magana shi ne sunna eh sunna ce a sai malamai suka ce za mu ga sauran gabbai kamar waɗanda ake wankewa fuska ƙafafu hannuwa kamar da za a yi bayani nan gaba kowanne daga cikinsu wanki ɗaya in dai ka game shi da ruwa to shine farilla ma wanda zai biyowa ko na biyu ko na uku wannan musahabbi ne amma kaga sabanin kai shi kai sai aka ce a dawo wanda za ka yi sunna ne ma'ana ya ɗara farilla ya ɗara musahabi suka ce dalili kuwa a ita kafa ko hannu ko fuska in ka wanke wanki na ɗaya ka game ta da ruwa kuma to na biyu da za ka sake ai ita ce za ka sake wanke saɓanin kai in ka shafa to wanda ka shafa daban in ka dawo kuma wanda ka shafa daban saboda gashi yana da fuska biyu zuwan farko ka shafi fuska ɗaya dawowa kuma ka shafi fuska ɗaya to saboda wannan dalili shi yasa suka ce a to wannan ya kamata ya zama sunna bai kamata ya zama sahabi ba bai kamata ya zama sahabi ba sannan shafan nan min akhirir ra'asi ko dawowar da za ka yi kenan daga ƙarshen kai ta ɓangaren ƙeya baya kenan ilal muƙaddami zuwa gaban kai shine wurin goshi to dawowa da irin wannan shafa sunna ne in ya zan farkon kai ka fara shafa kenan to wannan su ne sunnoni guda biyar ɗin da ya ambata fa khamsatun fil ra'si bittifaqi madmadatun min qabli listin shaki wannan su ne aka samu ittifaqi a wurinsa cewa wala Allah bisa ga abin da ya ga malamai su ta kawowa na malikiya shi yasa ya ambaci ittifaqi amma hatta cikin almajira al-imamu malik an samu sabani a kai to sai waɗanda aka samu khilaf saɓani shin sunnoni ne ko ba sunnoni ba ne sai ciwal khulfu saɓani ya tabbata ai sabitun akwai ƙaddara labari wurin nan wal khulfu sabitun ko ka'inun ko mustaƙarrun mustaƙirrun saɓani ya tabbata fi gasilil yadi a wajen wanke hannu ibtida'a lokacin fara alwala da za ka fara alwala ana sun ka wanke tafin hannayenka guda biyu to shi wannan ayi saɓani kuma saɓani mai ƙarfin gaske wasu sun ce sunna ne wasu suka ce a'a ma wajibi ne wasu suka ce musahabi ne wasu suka yi tafsili akwai inda zai iya zama wa wajibi akwai inda kuma ba wajibi ba ne to shi yasa ya sayo cikin wato waɗanda aka yi saɓani a kansu sannan kuma aka yi saɓani shin wanki hannayen nan wanki ne na ibada ko ko wanki ne kawai na tsafta to su da yawa daga cikin malam malikiya sun ce wanki ne na ibada kenan ko da hannayen naka lafiya lau suke to in ka zo za ka wanke su a wurinsu amma idan ya zan akwai ƙazanta tare da su ko najasa to yanayin ba mai saɓani kan cewa ba dole ne a wanke su ba wannan dole ne sai ka wanke ƙazantar ko najasa din sannan sai ka ci gaba da alwala wasu kuma suka rarrabe suka ce in ka tashi daga bacci to wajibi ne in za ka yi alwala ka wanke su a nan wanke su ya zama wajibi amma in ba bacci kake yi ba ba dole ba ne wasu kuma suka ce a'a baccin ma za a duba in baccin dare ne to wajibi ne ka wanke amma in na rana ne ba wajibi ba ne to haka an kai ta maganganu dangane da shi sai ce min ƙabli gabanin an tudkhila hal ina'a kamin ka shigar da hannun nan cikin wato kwanon alwala bayan ka wanke kana da damar kasa idan ya zan kwanon naka buɗaɗɗe ne misali ko ƙwarya ɗin ko akushi ko tasa wadda kake alwala da ita to wannan tana daga cikin wa'anda aka yi saɓani a kai wa mashatun saniyatun firrasi hakanan da mayar da shafan kai firrasi a cikin kai shine wancan da ya ambata warraddu lil yadayi da ta sake maimaitawa anan saboda mayarwa kamar da muka yi bayani a ya sataccen cikin wa'anda muttafaqun alaiha da akwai waɗanda suka ce a wato sunna ce sun ka tsaya na akwai waɗanda suka ce kuma a ba sunna ba ne to shi yasa ya sake maimaita ta nan saboda haka takarari ne ya yi ba wai yana nufin a yi shafan kai na biyu ba a mazhaba ta malikiya ba a shafan kai sau biyu domin suna cewa wala yustahabbu takararul mamsuhi ba mustahabbi ba ne a gabar da ake shafa a maimaita shafanta in kai so ɗaya ya isa ko kuma ibarar da suke yawan kawowa wa yustahabbu takararu magasuli bi khilafil mamsuhi an so maimaita wankin abin da ake wanki kamar kafafu da hannu a fuska amma banda wanda ake shafa shi ne kai shi kai so ɗaya ake shafansa to saboda haka ba wai shafan kai na biyu ake nufi ba ce wadda yi wa mashatun saniya yana nufin dawowa da hannayen bayan an shafa an yi baya a sake dawowa da su gaba fin ra'asi to mayarwa ne takarari ne akan baitin da ya gabata wa raddu lil yadaini fil mashi ilami wal bad'u da farawa min awwalihi wato fara shafan farkon kai shi ma sunna ne amma an yi saɓani billamsi da shafan shi kai ɗin wasu sun ce sunna ne wasu sun ce a'a musahabbi ne ko ta baya ka shafi kan yayi ka yo gaba ba matsala a wurin su illa dai iyaka ka yi khilaful aula hmm? ka yi khilaful aula wasu kuma suka ce a ta ko ina ka fara shafa ko da ta gefen kai ne in dai ka game kan da shafa to ya wadatar ba matsala ba ne makasudi ya tabbata dama almuhimmu dai a shafi kan to ko da kaga wani ya fara shafan kai ta baya to karka zarge shi musamman in malami ne ya san abin da yake yana yiwa ya yi karatu ne ya ga an ce ba laifi ba ne kaza ka haka maza da alal wahidati shafan da ya wuce shafa ɗaya maza da abin da ya ƙaru alal wahidata akan wanki na farko ba da umumil ma'i bayan game gabar da ruwa fafaham ƙaulaci ka fahimci zance na bi ma'ana duk gabar da ake wankewa to ana son abin da ya ƙaru a kai sunna ne to shi ma na ya saɓani da wasu ce abu sahabbi shi wankin farko na fuska ko hannuwa ko ƙafafu an yi ittifaƙi wajibi ne amma fa da sharaɗi in ka game gabat ko ina ya samu ruwa to sannan ne ake maganar na biyu da za ka yi da na uku ba a wuce uku in ka wuce uku ka zan dan bid'a eh to da na biyun da na uku to wasu ce sunna ne wasu ce musahabi ne wasu kuma su ce a'a na biyun sunna ne na uku musahabi ne da shi ma dai an samu saɓani saboda ruwayoyin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito ya alwala marra marra so ɗaya ɗaya an ruwaito ya yi marra ta ni marra ta ni an ruwaito ya yi salasa marratin duka an ruwaita duka hadisai ingantattu sun tabbata akan haka to shine ya ma kaidi ya ce amma fa ba da umumil ma'i kenan wankin farko in bai game gaɓaɓɓa ba to ba magana yanzu sunna ko wasu a wajibi ne ka saki dole ne don dama wancan bai wadatar ba bai wadatar ba to shi yasa malamai suka ce mutumin da ba malami ba ko ba makaranci ba ba so ya yi arwalla so ɗaya ba saboda gudun matsala amma in malami ne ya san karatu ya san ka'ida to ba laifi zai iya yi walbada'u da farawa bil yamini da gabar dama min ƙablil ya sare kaminta hagu amma wannan ya shafi hannaye da ƙawahu kawai su kaɗi adda wannan sunna duk saura ba a magana dama ko ko hagu su ma malamai suka ce abin da yasa aka ware su a saboda allah da kansa ya fifita misali zaka ga hannun dama akan na hagu kafar dama akan ta hagu eh yawwa ko wajen tanawulin abu sai aka ce duk abu na kazanta ko na najasa kai da hannun hagu irin su kawar da majina goge yawu wanke kashi wanke fitsari da sauransu wannan hannun hagu ake yi duk abin da ya shafi kuma harka ce ta takari mai girmamawa da sauransu to ai da hannun dama irin cin abinci irin musahafa eh ko wanke wani abu hmm? ko bayarwa ko karba duka da mi da dama za ka yi to saboda wannan shi yasa aka ce to in ka zo a ruwallah to ka fara wanke na dama sannan ka wanke na hagu haka ita ma kafar abin nan aka ce in za ka shiga masallaci fara da kafar dama saboda wuri ne na girmamawa in za ka fito daga toilet aka ce ka fito da kafar dama saboda ka bar mugun wuri yanzu ka dawo a gani ta wannan shine dalili amma sauran gabai wannan ba a magana hagu da duk ɗaya suke da kunnen dama da kunnen hagu duk ɗaya suke ba wanda ya wani sai dai wanda abe da lafiya wanda ba a ji da shi sosai ko a duk ɗaya suke eh da gefen hancin dama da na hagu duk ɗaya suke babu wanda ya fi wani da ɓangaren fuska na dama da na hagu duk ɗaya suke ba wanda ya fi wani to sai a kiyaye wannan magana ta shi walgasulu da wankewa lil bayadi ga haske maudi al'izari bagirin da gashi ke fitowa can sun ce bainal uzuni wasu digi tsakanin kunne da kundukuki eh eh ƙasan kunne eh a ba shi a kundukuki ba inda ni ina magana kan karatu ne maudi al'izar shi ne ƙasan kunne kame a kai haɓa haɓa gemi to wannan shi ma in ka zo ana a musahabi ne ka wanke shi galiban wasu za ka ga abin da yasa aka kira shi da bayadu saboda gashi bai cika yawa a ciki ba za ka ga ɗan kaɗan yake fita a ba haushe kake ba a riga ba da taba to ya an taba shi wanda zai saurari audio ha sai dai a yi bayani eh da yiwuwa wanda ma zai saurari karatun ya fi ka amfana da karatu eh ko ba haka ba haka mi annabi sallallahu alaihi sallama ya ce menene rubba muballagin awa min sami kai da ka aka yi karatu a gaban ka aka yi karatu a ba ka da wani amfani wani wanda sako isan mai ya ɗara ka to da layib ake zamu yi amma dai sai dai a yi bayani su waɗanda a hausawa da ka ce mai mai kundu kuki zai gaya maka sai ka ce mai to sama gare kaɗan kame a kai kunni to shi ake kira da al'izar gashin da ke fitowa wurin shine izar bil'aini kamar yadda yake a rubuce ko to musahabbi ne a wanke shi sun ce saboda ko da mutum na da geme ko saje haka sosai mai yawa to zaka ga nan wurin ba gashi bai cika yawa ba to shi yasa aka sunanta a wanki inda gashi yana da yawa to musulunci zai sassauta saboda addinu yusrun addini yana da sauki yanzu sai ka yi ta lalabe kai haka gani tunda dai an yi ma misali wabil misali ya tazihul maqal wa bi diddiha tatamayyazu al-ashiyaw idan aka ce maka baki to ai zaka iya gane fari ya an ce dogo zaka iya gane ya an ce ma tsakanin argungu da birnin kebbi akwai wani gari da nan mai gaza bai gaza shi ke nan to kuma kana cewa sai an lalaba ma kazalika haka isti'abu masil uzunaini sunna ne in an zo menene wato shafan kunnuwa to a game su da shafa sunna ne wasu sun ce ko musahabi ne yana nufin min zahirin ta bayansu wa batinin da kuma cikinsu wa summa ko simma ko samma duk ana karantawa wa simma khaini ko wa summa khaini ko wa samma khaini da kussafin kunnuwa guda biyu ka kunne yana da abubuwa uku akwai bayansa akwai ciki sannan akwai kusuwa in ka sa yatsanka kana jinta to in ka zo shafa duka sai ka shafi wayannan wurare to sannan ka yi abin da a sunna eh to sai a kula da wannan sai ce wa saminu na takwas cikin waɗanda aka yi saɓani a kansu ba yana nufin tun daga na farko ba a tartibu jerantawa baina wajibaini tsakanin farillai guda biyu sunna ne kamar yadda muka yi bayani wancan sati ko tsakanin farillar fuska da ta hannu da ta shafan kai da ta kafa to jeranta su shi ma an yi saɓani da wasu sun ce wajibi ne kamar yadda dai mun yi bayani wasu kuma sun ce sunna ne fardan in ya zan farilla ne wa masununan kai hadda sunna jeranta sunna da sunna tun da an ce sai ka kurkure baki sannan ka shaƙa sannan ka fyace ko to ka kawo su wai a jere haka sunna ce wasu sun ce a musahabi kana da dama sai ka shaƙa sai ka kurkure an fahimci wannan la gairu zaini banda farilla ko sunna shi musahabi ba duwa da gaggara mai kawai shi tartibi wurinsa ba dole ba ne amma dai farilla ko sunna to wannan su ne aka ko suka sa a layin a layin sunnoni ko to akwai wata tambaya da malamai ke yawan kawo ta me yasa da aka zo fara alwala ba a fara da abin da a farilla ba sai aka fara da sunnoni kaga akwai ɗaure kai kila wani ayi tunanin to ai wanda a wajibi ya kamata ko ba haka ba a gabatar da muhimmi akan alhammu qabalal muhim alwajib qabalal mustahab a ba sai aka gabatar da sunnoni kusan guda hudu ko biyar kamin ma a kai ga fuska waye zai iya gaya mana hikima ko dalili tunda alwallan nan ne kowa na yanta kullum ko akwai wanda bai yi ta ba yau na'am a to ai karatu muke yi ba firata muke yi ba nassi za a gawo ko na alkur'ani ko na sunna ko na malamai duk ba laifi ko malamai suka faɗa za ka iya kawo muna muna iya karɓa a gani a ambaci wankin tafunan hannaye a ambaci kurkurar baki a ambaci shakaro a ambaci shacewa duk wannan sunnoni ne a zance mafi ƙarfi saboda a yi saɓani wa in kana duk da wasu sun ce farilla ne ko 'yan zahiriya kun san su suna da tsanani sosai to sannan aka shiga ga fuska to me hikima eh na'am na'am a shi hannu na ta ba nuna cikin fuska a ka ce da cikin fuska ka ji tsoron Allah ba cikin fuska suke ba in cikin fuska suke to wajibi ne su zamo su zamo wajibai ba sunnoni ba eh sadaka baki ba fuska ba ne eh hanci shi ma ba fuska ba ne eh abinda a fuska shi ne zahiru shafatai ne bayan labba shi a fuska zahirul anfi bayan hanci shi a fuska amma cikin hanci cikin baki wannan ba fuska ka gane yadda an gasa gaba eh to shi yasa ai can duk da ba mu fara ba mu kai babin alwala ba a risala ko ya yi bayani in ka zo wankin fuska irin su alwataratai ne duk ya yi bayani a kansu irin su asudugai ne irin su alhaddai ne irin su attakamishu asarirul jabaha duk ya yi bayani a kansu so da duk wa'yanga suna cikin fuska ka fahimta? eh yawwa ya kamata ku dinga bibiyar abubuwa ai kamata a ce an fara da farilla ko ba da tafi abin nan ba tafi zama dole to amma kaga an fara da waɗanda suke ba farillai ba ne hmm? to me dalili hmm? aya mi aya ta ce to to ai ka ka kawo kanka ta aya aya ba ta ce a gurgure ba wallahi musa to ai hujja ce akan kanka eh hujjatu alaika la hujjatu laka na'am na'am duka za ka yi bayani ba hannaye duka sunnonin nawa mun ka ambata to su za ka yi magana me yasa an ka gabatar da su sannan farilla na'am Mm. to in bai tashi daga bacci ba eh eh a yanzu dalili zaka ka wanda bai tashi daga bacci ba shi ko ba umarnin ya shafe shi ko bai shafe shi ba tunda ka ce annabi ya ce wanda ya tashi daga bacci kuma akwai wanda shi bai tashi daga bacci ba kuma yana son ya alwala to shi ya hukuncin nasa yake na'am na'am ana bukatar sai an tsabtace hannun sannan a zo ga wasu ne an ka azama wasu hannun ba tare da an tsabtace shi ba to su ma kusayen na fuska su ma fuska na da kusaye ta yi kusuwanci bai cikin fuska to yana ka karanta ko kwakwalwar ka tare a yana da kyau a kawo dalili ko ba haka ba ku saba da in za ka yi bayani ka kawo hujja yanzu kitabun ra'asi lokaci ne ya wuce ɗaya ka faɗi magana a ce ina ka samu ka ce ra'ayi na ne to ai ka baka da ra'ayi addini mai ra'ayi addini shine mujtahidi ko ba haka ba to amma wanda ana kokowa ma ya zama ɗalibi to kuma ya zo ya ce shi fahimta ta kaza to ya ana bin fahimta ire-iren ku ai sai addini ya lalace eh yawwa to a bincika mana da nan zuwa wani sati me ya hikima labudda akwai hikima tun da haka annabi ya yi to sai a lalaba mana hikima da an samu hikima sai mu sai mu gani lokaci ya yi muna iya tsayawa nan wani sati sai mu tashi faba ilul wudu kamin mu shiga sai an tattauna kan wannan abu kowa ya je ya lalaba ko ya samu nassi na aya in akwai ko sunna tabbatacciya ko a kawalu na malamai ɗauku zantuka na malamai ba almajiri ɗan uwanka ba da kai da shi duk ba mutabare kuke ba ga addini ba ku da wani matsayi a addini illa dai kawai a faɗa ku bi yawwa to wannan shi ne allahu ta'ala alam arwallah dai ta ko ba a yi karatu ba kowa ya san wadda ake abu da wanda asalan ne ba wani karatu ba ba rabi ba ne ba luga ba ce ba daliya ba ce ba dai ka ce an kawo wani abu wanda wannan a rollata inda ya haɓaka sa wannan karatu ba to kana da matsala makullon kila sai ka a rolla biyar ko hudu ko uku akalla ne ka yi guda kullum wajibi ne ka yi a rolla ko da ɗaya ce سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته